أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل, وآل إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بدني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى نعم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا
نعم قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت ثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna ranar juma'a goma sha tara da watan ramadan shekara ta 1445 hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine 29 29 ko nawa 29 da watan uku watan mars shekara ta 2024 miladiya a daren jiya mun tsaya akan mun zo karetin suratu najam yau in Allah yarda za mu tashi kan sura suratul qalam in Allah yarda suratul qamar za mu tashi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗa ya ba mu damar faɗin daidai kuma ya gafarta mana kurakuranmu mi Allah ya ce na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة القمر مكية وهي خمس وخمسون آية na'am بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر Mhm.
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر wala kad ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر hikima حكمة بالغة فما تغني النذر je ka dai fatawalla وتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نخر
ila shay'in nukur khusha فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر na'am خشئ أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر muhti مهطعين إلى الداع na'am يقول الكافرون هذا يوم عسير suratul qamar sura makkiya sura makkiya abinda take karantar da mu ita ce aqida zunzurutu aqida a kawo maka abubuwa da yawa wanda zaka gano lalle lalle Allah ɗaya ne lalle lalle babu wa- abin babu wanda ya cancanta amma ibada da gaskiya sai shi Allah subhanahu wataala to wannan sura tana daga cikin surori makkiya wanda an sabko su kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga Makka zuwa Madina aka sabko wannan sura Wa- wannan sura tana da aya 55 sannan kuma a cikin ta za ku ji kissoshi da dama wanda Allah zai zakulo mana na daga annabawan da mun yi bayanin su kaɗan kaɗan a cikin surar Najm wasu a cikin surar da ta huce kamun Najm duka an taɓo kamar su labarin annabi Nuhu da irin yadda Allah ya durmiyar da mutanen shi da suka ƙi bautata ma Allah da labarin adawa hakanan labarin samudawa ya ɗab- taɓo mana kaɗan ha'ilau a cikin labarin annabi lot birnin irama wanda allah ya aiko mala'iku suka azabtar da su aka jirkice garin gaba ɗaya sannan daga fir'auna da fir'auna da annabi musa kasurgumin kahuri wanda ya fice a doron duniya wanda daga ƙarshe ce shine ma allah shine fir'auna to duka wannan gurare ne wanda Allah subhanahu wataala a cikin wannan sura zai dosano mana kullun yana gaya mana don mu gano babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah don mu gano a cikin wannan akwai aya a lura ga mai hankali da i- cikin wannan tarihin ga abin da suka yi ga yanda Allah ya musu to akwai aya a gani a lura hal Allah da yawa zaka ji yana tambaya hal mai mudakkir a cikin wannan sura insha Allah sannan kuma sura ta fara mana da zikir na alamatu sa'a ambato na alamomin tashin kiyama sai Allah subhanahu wata'ala ya ce iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamar ai tashin kiyama ya kusanto gashi har wata ya tsage tashin kiyaman nan ya kusanto tashin kiyama tsagewar watan wannan to alama ce ta tashin kiyama kahure ne suka zo suka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kawo mu aya da zata nuna mu kai annabi ne bu mu yarda ba da kai annabi ne sai ka kawo mu aya mi kuke so watan wannan suka ce ya tsage ya ho- ya sabko mu gani in kai haka mun yarda kai annabi ne Allah da ikon shi suna kallo wata yana badar kin shi kun san wata mataki uku gare shi akwai lokacin da yake hilal ɗan ƙaramin wata akwai lokacin ana ce mai kamar ya fara cika akwai lokacin da yake badar ya cika tab ya cika tab haske kenan ya, ya, Allah ya sabko shi ya fado bisa wani dutse ruwaya ta farko cewa ya rabin shi yana bisa wannan dutsen gehen nan rabin yana baya ruwaya ta biyu hadisi na biyu ya ce a saman yana bisa gudan gudan yana saman dutsen gudan yana baya hadisai ne ingantattu wanda suka ka bayani da ya ce yana dutsen ɗaya yana bayan dutsen ɗaya yana gaba hal muka ga gari hira daga nan aka gano wani dutse ne to gari hira dutsen da ke da kwai gari hira a nan ne watan ya faɗo kuma ya koma aya ce ta Allah ta kusancin sa'a to wannan dutsen na gari hira sunan shi jabalin nur dutse mai haske wani katon dutse ne a garin makka wanda in ka haushi ka je can kololuwa in ka leko ƙasa duk manya-manyan motoci da gidaje sai ka gansu kamar kayan wasa haka za ka tsinkayo su wanda suke da ƙoƙari sun je maka suna iya hawa su gani daga nan ma na san wasu sun hau Duk mun amma hau.
akwai wahala awa nawa kai akwai wahala kamun ka hau ni na hau sau ɗaya ko sau biyu muka hau wallahi da rayu ma dubu da sauran malamai dakata haka da saboda subhanallah wallahi in ka hau wannan dutsen zaka san annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha wuya dutse ne kana tahiya kana tahiya kana tahiya sai ka iske elfal fajiya he ka zamna ka huta ka huce kana tahiya in ka huta ka ci gaba kana tahiya sai kai kusan awa biyu kana tahiya kuma sama kake kana tahiya zaka tsinkaye wata wuta kyal wai can ne zaka a can sama ke da kwai wani kogo ana ce mai gare hira kogon hira a wannan gurin ne annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya kai shekara arba'in ya kusa shekara arba'in da ya kai shekara arba'in sai ya fara huta daga cikin mutane yana shiga daji sai ya je ya hau bisa wannan dutse ya shiga cikin wannan kogon ya zamna yana tunanin duniya kawai tunanin da yake ya ɗauki ko ne a duniya sai ya yi tunani ya yi dirasar shi in ya ɗauki mutum sai ya gan shi gashi nan mutum da ƙafa biyu da hannaye da wuyan shi in yana so ya kauɗa da gudu in yana so ya tsaya tiris in yana so ya dukunkule ya koma guri guda in yana so ya meke to waye yi shi la shakka akwai wanda ya wannan mutumin ya ɗauki dabba kowace irin dabba ya yi tunani a kanta daga kwana goma zuwa wata yake a cikin kogon wannan har wata rana da Allah subhanahu wata'ala zai aiko shi sai aka aiko mai jibril ya zo ya isko shi cikin kogon wannan ya kama shi ya ce mishi ikra ikaratu ya ce ma ana bi kare ni mi zan karanta ni ba mai karatu ba ne to kisa shi tana da dama tarihin sira inda aka yi a cikin kogon wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da karshe jibril ya karanto mai ayoyi guda biyar na cikin suratul alaq ikra bismi rabbikal ladhi khalaq اقرأ باسم ربك الذي خلق na'am خلق الإنسان من علق ikra اقرأ وربك الأكرم na'am الذي علم بالقلم نعم.
علم الإنسان ما لم يعلم bakin nan wannan su ne ayoyin da suka fara sabkowa a cikin ƙur'ani aka ce mishi ya yi karatu da bayaninsu duka duka in mun gansu a cikin sira i karatu da sunan ubangijinka mai halitta kun ga an kawo amsar tunanin nashi allazi khalaqa إنسان من علق halakal insana min alak ya halici irin nan na mutum da gudan jini kaga an ƙara bashi bayani ikra wa rabbukal akram ikaratu da sunan ubangijinka babban saboda shi tunanin da yake lalle lalle akwai wani ƙarhi babba wanda shine yayi wannan abubuwa to amsa ta zo ikaratu da sunan ubangijinka babban tunda shi yana ta tunani akwai wata force supreme wadda ita ce ta yi wannan abubuwan wadda ya kamata duk abin da za- a- a- a biye- a mata biyayya kaga amsa ta zo ko to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji tsoro ya sabko daga dutse ya zo da gudu ya zo gida gurin matar shi yana dutsani dutsani hal irin ayoyin da suka sabko ya ayyuhal mudaththir da ya ayyuhal muzammil duka suka biyo suka biyo baya to wannan dutsen wanda ke da kai gare hira a bisan shi ne wannan wata ya faɗo ɗaya koma rabin bayan shi ɗaya gaban shi a hadisin na biyu ce kuma abis ɗaya a saman shi ɗaya a- a- a gaban shi wannan aya ce wadda take ita ce aya ce ta cewa kiyama ta kusanto so da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana huduba yake gaya ma sahabbai cewa ni ho an aiko ni da ni da tashin kiyama kamar haka ya nuna hannayen shi madaukaka iftu ana wasa'ati ka hatain kenan dan lokacin da ya saura na tsakanin wannan yatsan manuniya zauwa wannan doguwa ta tsaka ɗan girman da ta ɗan hita shi ne kaɗai ya yi saura tun daga hannunka gaba ɗaya har zauwa nan tuni an ida dukka duniya an yi an gama sai annabi aka aiko shi daidai nan a idasa nan to kun gani wa idashan ne muke ciki idashan kuma muka ce daga yau zuwa ƙaurar shi ma daga ƙaurar shi zauwa yau shekara 1445 duk cikin idashe ne muke kiyamar hota kusa fa Allah ya ce azifatul azifa makusanciyar nan hota kusanto ta zo ho zau ta kusa an yi da duniya yanzu ƙareti ne miki sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mun wasu sharuɗa wasu alamomi aka ba da alamominta ƙanana da alamominta manya alamominta ƙanana mafi yawansu sun wakana sun tabbata kuma suna da yawa hadisai ingantattu wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga cikin alamomin ƙanana lokacin da Jibril ya zo a siffan mutum ya zo gurin Rasulullah ya tambaye shi wasu abubuwa iya cewa sadakta gaskiyarka hal umar ya ce fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu muka yi mamaki ya za a yi mutum ya zo ba mu gan shi ba mu san shi ba ya zo ya tambayi Rasulullah in Rasulullah ya gaya mai sai ya ce gaskiyarka daga ƙarshe a cikin saboda dogon hadisi ne hadisi jibril daga ƙarshe a cikin tambayoyin da jibril ya yi sai ta yi ya gaya mishi yaushe ne tashin kiyama sai annabi ya ce mal masa'ulu an habi a alam min sa'il ba wanda aka tambaya da ita bace ita tashin kiyamai ba wanda aka tambaya da ita bane mafi sani ga wanda ya tambaya annabi yana so ya ce mai da ni da kai duka bamu sani ba saboda ai annabi ya gano ya san jibril ne wanda suke tare da shi sahabbai su da musamman mala'ika ne yace da ni da kai duka bamu sani ba to sai jibril ya ce ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa akhbirni an amaratiha to ba ni labarin alamominta malamai sun tai akan a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma jibril alamomin tashin kiyama kanana kanana na farko ya ce mishi an talidal amatu rabbatiha ga zaka ga baiwa ta aihi uwar gijiyarta baiwan nan malaman hadisi sun fassara shi fassara biyu bangare na farko suka ce ana nihin baiwal ita ce al'ummar musulmi za ta aiho ɗiya musulmi kuma su dinga tozarta musuluncin sai abin da suke so za a yi su dinga ɗaukan biro da takarda suna rubuta abubuwa dokoki da kansu wanda ba dokokin Allah ba kaji ana ce mai sunan shi mus- kai musulmi babanka musulmi uwarka musulma ɗan gidan musulmi kuma da kai za a cuta ma musulunci da kai kuma za a cuta ma duk mai bin sunna da kai za a cuta ma musulmin wannan mugu abu ne alama ce ta tashin kiyama wanda musulmi ne zai yi abin da musuluncin baya so ya karya dokokin musulunci kuma ya yarda a ɗora shi doka ce a cikin ƙasa kuma ya dinga kira akan wannan to alama ce ta tashin kiyama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam abu na farko kenan na biyu suka ce a'a amakin wannan baiwai ana nihin mace baiwar Allah mace za ta aiho ɗiya ɗa ne namiji ko mace su dinga ikonta nawa muka gani ɗiya masu ikon uwayensu nawa muka gani ɗiya wanda i- sai abin da suke so uwayen za su yi ka ganta babbar budurwa masha Allah a gida ta kama ma ɗiyar uwarta aiki ta ki kama mata uwarta za ta yi komi kuma hal a zubo mata abinci kuma har in miyan ma ta yi lamulamu ta ce miyan ba ta yi ba ba gishiri ta dinga haɗi abin a- ita kuma ta yi ko ko shara ba ta ma'uwarta alama ce ta tashin kyama ka ga namiji ɗa iya ikon baban shi yana sai abin da yake so uwan shi baban shi za su yi wannan duka alama ce ta tashin kiyama in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi mishi wannan ya ce wa an tara alhuffa al'urra za ka ga alhufata su ne masu wanda ba su da takalmi don talauci tahiya suke hufata urrata matsiraita kuma masu tahiya ba takalmi ba su da kudin da su sai takalmi ri'aisha masu kiwon ƙananan dabbobi don talauci ba su da ma kudin da za su yi ra- za su sayi raƙumi da shanu irin wannan mutanen sai annabi ya ce za ka gansu ya tatawwalu na filbuniyan sun komo gari su suke tsawaita gidaje suke tsawaita bur a gidaje a cikin a cikin garurruka da daji suke ba su da komi talakawa ne amma sun komo gari tsawon wannan da annabi ya ce malamai suka ce tsawo na sama da tsawo na ƙasa a ce gari ya girma ya yi faɗi da gari bakin ina yake yanzu kuma ya tahi ya yi nisa in ka duba dukkan wanda suka dawo ne isilinsu tsawo na sama da ba a iya yin sauran beni sauran beni ɗaya wanda ya yi shi wani magana ce hal a dinga zauwa ana gani gidan wane mai baini ko a ce wane mai baini to yanzu hawa nawa ake yi sama yanzu a duniya hawa nawa ake yi sama da yawa akwai hawa har ya kai sattin da wani abu da yawa ga su nan to wannan ma alama ce ta tashin kiyama an fahimta da kyau wani malami ya ce fulani ne muka ce a ba ruwanmu mu bare bari ne bin mu cewa fulani ne koko fulani ne sun komo gari ba fulani ba ne ko to shi dai annabi ta yi za su komo gari su tsawaita gidaje sun sai da wancan sun zama 'yan binni wannan alama ce ta tashin kiyama ka fulani su ce nan gini ke musu buzaye ne ko to tamam ya yi kyau wannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi alamomi ne na tashin kiyama ƙanana kuma a gaba ɗaya kusan an gansu kuma ga wannan banda wannan iktarabat sa'atu wan shakkal qamar in shiqaqal qamar din wannan yana daga cikin alama to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wasu abubuwa guda goma wanda suke alamomi ne na tashin kiyama su goman nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in suka zo in ɗaya ya bayyana to ɗaya bai daɗewa zai bayyana in ɗaya bayyana kuma wani bai daɗewa zai bayyana za su zo ala tatra ba a successive ma kenan ba a daɗe ba daga kaza ya bayyana sai kaza ya bayyana sai kaza ya bayyana su ne manyan in suka fara sun tafi kenan hadisai ingantattu sun ba mu labarinsu da farko suna cewa farkon abin da za a fara a wasu hadisai suka ce dajjal ne zai fito sai mahadi sai nuzul isa sai ya juja wa majuja sai dabba da zata huto tana gaya ma mutane wannan fasiki ne wannan dan aljanna ne duk ta wadu komi sai dukhan sai tulu ishamsu min magribiha anan zancen tulu ishamsu min magribiha wasu malamai suna ga shi ne zai fito da fari sai aka ce a a wanda suka musu raddi malumadi suka ce ba tulu ishamsu bane min magribiha hudowar rana daga mafadarta saboda ita in ta hudo daga mafadarta ta sake kamar yau rana ta fada da safe sai muka duba muka ta fito daga yamma to daga nan ba a daukan aiki ba a amsar tuba ba a komi kuma za a ci gaba da rayuwa sai suka ce to kenan an saba ma ayal Allah inda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون na'am ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون inna Allah إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين kaga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci irin nan na aljan ba da irin nan na mutum sai dan su muni bauta to idan aka ce to rana ta huto daga yamma ita ce farko kuma an tsaye da aiki kuma za a ci gaba da rayuwa kenan babu fa'idar rayuwarsu saboda mi saboda hadafin rayuwarsu dan su yi bauta ne kun ji yadda suka yi raddi akan wannan kenan sai ya kasance a wannan fahimta ta hadisan wannan ba hudawar rana daga yamma bane zai fito daga fari kamar yadda ibn baz ya jero shi shi kuma ya ce a'a dujal zai fara hutawa kun san wane ne dujal ai Allah raba mu da dujal dujal in kaji an ce ya huto daga yamma to kai i gabas in kaji an ce ya huto daga ai, arewa to kai i gusum kalka kuskura ka sa ma a ranka bari mu je mu gani an ce a awaru ne mai ido guda kwanaki sun gudo wani mutum a- a- da ido guda a tsakar goshi suka ce dujal ne a cikin wannan yana ta yawo cikin wazaf internet to ba haka nan ne ba shi annabi ta yayi dujal a'awaru ne menene a'awaru mai ido daya gurbin na idon guda yana nan amma bai ya gani kenan a gurin kuma mai ido ɗaya dal Ah, wannan wani ibilishin ku ne can daban ko kuma tsari ne kawai tunda shi dujal akwai gurbin na idanun guda biyu amma guda yana gani guda bai ya gani babu abin da zai fassara ma dujal sai hadisin tamimud dari tamimud dari hadisi ne bukhari ya rawaito shi Hadi- tamimud dari da shi da mutane kamar mutum talatin suka taso suka hau daga maghrib wajen morocco suka hau ruwa cikin safina za su tahi madina gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna tahiya cikin ruwa sai iska ta kada da iska ta kada ta kada ta kada sai jirgin ruwan ya suka ta canza mai alƙibla ta mai da shi wajen shark gabas gabas gabas can wajen haka he suka dakata suka samu wani tsibiri a tsakar ruwa suka jingini da shi su dan dakata kamun a jima iska ta wuce kasan tsibiri inda iska inda ƙasa take tullowa sama a tsakar teku sai kaga kamar kamar ka- gida ne in aka zo ana iya hawa sai suka huto kamun iska ta huce tamimu dari yake cewa da muka huto sai muka ga wata dabba dabban nan tana da gashi gashi mai yawa hal ba iya gane ina ne gabanta ina ne bayanta saboda gashi linsum a jikinta sai ɗayan sai ce ku ji wata dabba mai gashi da yawa suna mamaki sai ta ce ai ba ni bane abun mamakin ku duba wancan gurin za ku ga wani mutum wani mai abun mamaki ya ce to kuma da magana take hallo dabbai tana magana da larabci tamimu dari ya ce yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin shi a Madina dan shi da suka iso Madina zuwa ya ba annabi labarin gaba daya annabi ya hau mumbari bayan an yi sallah sai annabi ya ce kowa ya zamna a gurin shi muka ce mu karanto hadisin dogo ne amma hadisi ne sahihi ingantacce kowa ya zamna a wurin shi annabi ya ce ba na tattara muku ko ba dan in ga muku dan in ga muku labarin tamimin dare ga abin da aka yi ga abin da aka yi ga abin da aka yi shi ya ce to bari mu je mu gani menene sai ce za mu je ko wani aljani ne ma za mu gani a gurin ba mu sani ba da suka zo daidai dira ɗin kwazazzaban a bisa wannan tsibirin sai suka isko wani mutum da mimin dari yake cewa bai taɓa ganin mutum da tsawo da katintaka ba kamar wannan mutumin ga tsawo ga katintaka amma an gama hannuwan shi zuwa kan shi an ɗarme da ƙarhe an ɗarme shi tab sai suka tambaye shi da suka tambaye shi suka ce wane ne kai ya ce kai ku shiru ni nike tambaya ku daga ina kuke suka gaya mushi daga wajen magarab suke suka ɗauko safina za su ta yi gurin rasulullah sallallahu alaihi wasallama jirgi iska ta kaɗa su suka hau tsibirin wannan har suka zo nan gurin suka huto suka ga dabba ana an ce wace irin bice ce sunanta daman sun tambaye ta ce anar jassasa sunanta jassasa ita dabbai suka ga jassasa malamai suka ce la'alla abin da ya sa aka sa mata jassasa don tana bincike na rahoto jasus mai bincike rahoto tana kawo ma wannan mutumin labarin duniya shi a ɗarmeki a guri guda to sai ware tambaye shi yake musu akhbirni an nahal besan ba la ku ba ni labari yaya tekun nan na besan yana nan akan mi kuke tambaye mu suka tambaye shi yace a'a ina tambaye ku akan da binnan da aka shibka suna ɗiya a wannan wajen sai suka ce eh suna ɗiya ya ce imma innahu yushaku Allah ithmar ya ce to sun kusa su daina ɗiya ɗaya kenan ya ce akhbirni an bukhairatu tabariya ku ba labari an bukhaira wannan ɗan lak in ɗan tafkin wannan babban na tabariya ya ce akwai ruwa a cikin shi suka ce akan me zamu baka labari ya ce ruwan shi yana da yawa ana aiki yace suka ce yana nan ana yawa suka ce sai shayi shi ma ya kusa ruwan ya tafiye shi ku bani labari tambaya ta uku yace an ainin zugar daga idan ruwan wannan na zugar baldatun wata gari ce fi janibul qalbi fi sham a bangaren dama na wajen asham yace yaya wannan ana aiki ruwa iya bubbugowa suka ce yana bubbugowa yace shi ma ya kusa ya daina daga ƙarshe sai ta yi ku bani labari akan annabin wannan ummi ya bayyana suka ce i ya bayyana ya ce larabawa sun yaƙe shi ya ce suna cikin yaƙin shi sai ta yi da sun sani da sun yi imani da shi da sun sani da sun yi imani da shi suka ce ya ce to ni na ji labarin ku barin baku labari na ya ce ni ne dujan an kusa a hudo ni tunda wannan abubuwan daga sun tsaya Allah zai hudu ni la haula wala quwwata illa billah fitnatud dajjal annabi ta ko cikin tahiyya an kana sallah kullun ba kana addu'a ba min sharri fitnatud dajjal Allah ka tsare ni daga sharrin fitnar dajjal fitina ce wadda take ita ce zai huto duniya babu garin da ba zai shiga ba makka da madina kadai bai iya shiga haka rasulullahi ya faɗi saboda a kofar makka da madina akwai mala'iku sun zare ta kubba wanda yake tsoro in ya zo za a kashe shi bai ya iya shiga a wani hadisi ma ta a lokacin madina tana da kofa bakwai yanzu madina kofa nawa gare ta ina yan madina nan suke kofa biyar gare ta ko kofa biyar gare ta a yanzu kofa gari ake nihi ba kofa gida ba kofar gari yanzu nan da magarin kofa nawa ke da kwai da kofar hanya wajen kanya daya da kofar wannan ta wajen murya biyu da kohar tanut uku ko ta magariya ita ma koha ce to koha biyar gare mu kenan to irin wannan kohohin ne ake faɗi kohon shiga gari an fahimta da kyau ko to a lokacin mala'iku ke tsare da su ba su iya shiga garin makka shi dujal da tawagashi ba su iya shiga garin madina hal a samu wani mai imani shabun in ji annabi saurayi wanda imani ya shiga jikin shi zai zo ya ce mai ni Allah ne ka yi imani da ni shi dujal Allah zai ba shi wasu abubuwa wanda ba mai yin su sai Allah ba mai yin su sai sai ya turfan mutum nan da nan kai da kanka ka san ba mai iya yin wani misali in ya zo gari sai ya ce ma 'yan garin su yi imani da shi shine Allah in suka yi imani da shi takadirin kwana biyu annabi ya ce zai sa sama ta yi ruwa abincinsu ya huto a girbe musu a cika musu rumbunansu da mangazaƙinsu in shinkafa ce bahunna bahunna a mangaza gidan kowa ta cika a kwana biyu wa isa yi wannan abu sai Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ba dujel izinin ya yi wannan abu kawai sai su yi imani da shi wannan sarmayin mai tsagoran imani ya rike imani da kyau da ya zo ya ce mishi shi Allah ne ya yi imani da shi ya ce ƙarya ce kai dujel ne ya ce barin ta doma uwayenka sai ta do baban shi daga kabari ya ta do uwan shi sai su zo su ce i ɗana Allah ne ka yi imani da shi ku duba fa yau ai ba uwayen nashi bane na kirki shedannu ne aljannu ne za su wuto kawai su ce haka nan da siffar baban nashi da siffar uwar tashi sai sai sai ce ƙarya ce dujal da dama annabi ya gaya mu ya ɗauko min shar si ya yanka shi biyu kowa iya gani ya yanka shi ya raba shi kuma ya ce gamu kuma ya komo ya gamu shi mutumin sai ya ce ƙarya kake dujal ne saboda ya kwankwaɗi sunna ya yarda da Allah ya yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk gari na duniya kwana arba'in ne zai yi amma babu garin da ba zai shiga ba a duniya Allah kiyaye kowane gari zai je ya yi kiransu zuwa ga Allah- zuwa gare shi shine Allah a bi shi wanda suka kiya ya hallaka su wanda suka bi shi ya bar su su ne masu imani sun bi shi shine Allah to wannan shine kaɗan daga cikin ƙisar dujal wanda hadisai sahihai suka zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam da tamimu dari ya zana mai wannan abun bayan an yi sallah ya tattara mutane ya zana musu ga abin da nake gaya muku ga tamimu dari ya zo ga yanda suka yi ga yanda suka yi ga yanda suka yi dujal kin wannan in ya wuto zai kewaye duniya yana kira zuwa gare shi akwai mahadi yace mahadi zai bayyana shi kuma mahadi wani bawan Allah ne mai imani zai tabbatar da adalci a bisa ƙasa Sul- sultan ne sarki ne zai tabbatar da adalci a bisa huskar ƙasa ya ya jagoranci jama'a jagoranci na adalci annabi ya ce sunan shi sunana ne sunan baban shi sunan babana ne shi ma sunan shi muhammad bin abdullah shi ne al-mahadul muntazar al'an tambayi ibn baz yake cewa wanda bai raba da zawwal mahadi ya ce ya kahurta saboda annabi ya faɗi hadisi ingantacce wanda duk ya karya kuma annabi ya kahurta kahuri ne ana haka nan sai nuzulu isa bin maryam sabkowar isa ɗan maryamu zai sabko a palestine a kudus gurin manara mai manaratul baida har gurin da zai sabko annabi ya gaya mana dan daga cikin mutane akwai wanda suke cewa isa an kashe shi Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin وما صلبوه Na'am, ولكن شبه لهم ai ba su kashe shi ba, ina yake to, bal, بل رفعه الله إليه na'am, وكان الله عزيزا حكيما Isa ɗan Maryam da suka zo su kashe shi da ya shiga cikin wani gida, Allah sai ya ɗauke shi da jikin shi da gangar jikin shi da ruhin shi ba mutuwa ba yayi Allah ya ɗauke shi ya tai sama. Yana daga cikin manyan alamatin sa'atul kubra zai sabko daga gurin kuma inda ya tahi daga nan zai sabko. randebu ne za a gamu da mahadi da, da, da dujal da isa ɗan maryamu a wannan gurin inda mahadi zai kashe dujal a nan za a kashe shi shi kuma bancin ya da zagayen shi ya ɓatar da mutane da yawa a nan za a kashe shi shi kuma idan isa ya bayyana allah subhanahu wa ta'ala ya sabko shi za su gamu da isa da mahadi har lokacin da za a yi sallah isa a wata ruwaya an ce isa zai kaddama mahadi ya yi sallah ga mutane amma zai aikin da zai shi a duniya zai karya salib ya karya gumakan wannan na marikin nan da suke yi da da kurwakin wannan duk ya karya ta kowa ya koma kan addinin Allah addini na la ilaha illallah muhammadur rasulullah domin isa in ya sabko shi kanshi sai ya yarda da muhammadu ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka sai Allah ya huddo ya juja wa majuja la haula wala quwwata illa billah su ya juje wa majuja kabila ce wadda take ita ce wasu sun ce a wajen gabas ce ta so gabas wajen ƙasar turkiya aka ce daga nan 'yan turki suna nan su kuma suna can inda aka rihe su a gaba za su huto shi dai zance mabayyani ba a san ba inda suke suna duniya dai ya juja ma juja kuma daga cikin ɗiyan annabi adam ne wasu irin mutane ne idan suka huto suka malalo cikin gari suka malalo cikin duniya Allah ta yi wa hum min kulli hadabin وهم من كل هدب ينسلون duk abin da suka sa gaba in suka isko shi sai su cinye shi su huci komi ne ne fa komi wanda ka sani da itacen duniya da karahunan duniya yanzu in suka biyo daga nan daga kan mai kamera za a fara da kamera kamera in wannan sai su cinye kawai su wuce komi da komi min kulli hadabin yansulun insha Allah ya ce kawai tahiya suke lum lum lum lum lum lum teku wannan babban teku in ji annabi sallallahu alaihi wasallama yace in na farkon shi zai zo ya sha ya wuce na ƙarshe in ya zo sai ya duba ce kana huna ma nan da kamar da koi ruwa anan Eh, sun shanye sun shanye gaba daya su haka suke hum min kulli hadabin yansulun komi shanyewa za su yi su cinye annabi isa alaihi salatu wassalam bayan mahadi ya rasu da 'yan mutane wanda suke tare da shi annabi isa zai ɗauki mutanen wannan su hau bisa dutse su tsere ma ya juja ma juja jajjagur sun cika duniya ya juja ma juja kenan daga can sama annabi isa su dinga roƙon allah suna ta'addaa allah ya raba su da wannan ya juja ma juja to allah cikin ganin daman shi sai ya hallaka su ta wace hanya zai hallaka su allah zai hudo musu nabak ita ce wannan tsutsan manya dole-dole a makoshinsu kowanne sai a hudo mai dole-dole a makoshinsu sai ta cinye musu wuya duk sai su mutu gaba daya a hallaka su gabaki daya duniya ta rabu da yajuja ma juja idan aka hallaka su su annabi isa suna can sama suna ta roƙon Allah annabi isa sai tambaya cikin jama'a wa zas- zai samu wanda zai kewaya ta hanyar ɓoye ya leƙo mu labarin duniya tun da ba su sani ba sai a samu wani bawan Allah ya ce shi ya je sai annabi isa ya turo shi yana tahiya yana laɓewa yana tahiya yana laɓewa har ya sabko daga dutsen wannan sai ya isko duniya ta cika da gawal ya juja wa majuja Allah ya halakar da su gabaki ɗaya gaba ɗaya sun mutu to a lokacin zai koma ya gaya ma annabi isa alaihi salatu wasalam cewa Allah ya halakar da su sai mutanen nan su sabko to kuma in ka suka sabko babu inda zaka ɗora tahi ɗaya gawa ce ta ya jujo ma juja babu inda zaka taka ko ina hallau sai addu'a Allah ya raba mu da gawar wannan da ta cika duniya muguwar gawa ba Allah dan ganin damar shi zai halicci wasu tsuntsaye kamar ɗawusu in shi Rasulullah za su huto daga yamma kowane tsuntsu zai zo ya ɗau gawa guda za su tahi ila ma sha Allah zuwa ga inda Allah ya ga dama ba a san inda za su tahi ba tsuntsayen nan idan suka zo za su kwashe gawawakin nan na yajujo majuja su tahi da su idan suka tahi da su kuma duniya jini sai Allah ya umarci sama ta yi ruwa hallau a wanke gurin kuma sa annabi yasa su sabgo kuma wata sabuwar rayuwa rayuwa kuma akan sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to a lokacin nan ne akwai khusufat guda guda uku akwai dukhan wanda zai huto akwai dabba wanda zai ta huto duka akan wannan ne idan mutanen ki- in in iskar ta zo ta ƙarshe babban wannan me yake da suna Eh, alamai iska ce za ta zo ita iska wannan duk wanda ya shaƙe ta in dai da kwai la ilaha illallah a cikin zuciyar shi sai ya mutu eh saboda tashin kiyama ne za a yi kuma tashin kiyama ba a yin shi a bisa kan mutanen kirki sai da malmalallu ja'irai shaƙiyai a kan su ne za a yi tashin kiyama duk wanda ya shaƙi iskar wannan sai ya mutu sai Allah ya ɗauke duk masu cewa la ilaha illallah an bar dolaye tsinannu mahaukata wanda babu la ilaha illallah a cikin zuciyarsu su kadai ne za a bari duk wani mai mutumin kirki iska ta ta yi da shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alfasha ta zina za ta yi kakaci a cikin su a kirikiri a titi ana zina wai wanda zai ce musu in mutane suna zina a titi wanda zai ce ku dan ja ku da ku bar hanya shine imanin shi kamar imanin abubakar ne a lokaci babu ruwansu lalatattun mutane ne lalatattu ne to a kansu ne za a yi busa daga an yi busa wannan kuma sai su mutu kowa sai ya mutu busa ta farko to kun ji a gulguje alamomin manya na tashin kiyama kamun wannan akwai hudawar rana daga yamma wanda daga ita an tsaye da aiki domin yana daga cikin sharɗan tuba ka tuba kamun rana ta huto daga yamma in Allah ya kai ka hawa wannan lokacin rana daga ta huto daga yamma to shikenan ba amsa tubanka khalas an riye kes duk abin da kake ba amsa khalas babu wani aiki to kenan karecin duniya ya zo saboda wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halici irin nan na aljani ba da irin nan na mutum sai dan su bauta to a lokacin in Allah subhanahu wataala ya sa mai mai kira yayi kira shine aka yi busa shikenan sai kowa ya mutu kuma can bayan lokaci a sake wata busa akwai malaman da suka ce busa uku ce da kwai busa ta farko ta ku shirya da kwai busa ta biyu ta mutuwa akwai busa ta uku ta tasawa zuwa ga ikon Allah wa nufika fi suri fasayika man fi samawati wa man fi lardi illa man sha Allah shi ne za mu yi busa za a sa a yi busa cikin kafo duk abin da ke cikin sammai da cikin kasai zai mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya so ثم نفك فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Allah ya ce kuma a sake wata busar sai ga kowa a tsaye kowa iya kallon kowa an sake an sake busa an taso ana kiran kowa zuwa taron mahashar idan aka taso zance na ƙarshe shine bancin an ruwan wannan ya taso shibka ta yi yawa karmami sai a kunno wuta babba daga yamma zuwa gabas kowa ya tafi fanfalaki gudun fanfalaki in ji malam bahaushe a lokacin aikinka zai zo ya ɗauke ka wani kamar tsuntsu ya tashi fur wani kuma mugu wani ƙato gajaja darja gani ƙazami zai zo ma ya ce ni ne aikinka yau sai ka kai ni la haula wala quwwata illa billah wasu kuma aikin sai yana ɗaukan su kamar tsuntsu shi da gudun fanfalaki taron mahashar sai taro gurin gurin da za a yi hisabi an ɗauke mu an shinhuɗa wata ƙasa bai da wadda ba a taɓa zubda وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ƙasa za ta ɗau ado da adon ubangijinta za ta yi haske wa wudi alkitab وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون wa wudi alkitab an ɗora mizani za a yi lissahi a zo da annabawa da masu shaida a yi hukumci da gaskiya ba a zalunta kowa Allah kenan a nan gurin an taso an tahi kenan to yana daga cikin alamomin tashin kiyamal manya iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw kull وإن ayatin يروا آية يعرضوا ويقو- ويقولوا سحر مستمر in suka ga wata aya su wannan kafirai mutanen makka a lokacin sai su dinga cewa ya ƙulu ya ce ai sihirin mustamir wannan ba komi ba ne ba sihiri ne wanda kuma ƙararre ne zai tsaya wata ran za a nema babu shi shine mustamirkin wannan ai zahibun haka imam mujahid ya ce da katada wa gairahima ai sihiri ne batil wanda yake kakkare kuma zai kare Allah yana gwada musu aya yanzu watan nan da ya sabko ya yanke ya faɗo musu wannan dutsen ba aya ba ce ya suka ce a sihiri ne kawai ya mana sukirat absaruna an rihe idanuwanmu ne kawai babu inda wata ya sabko wata a gurin wa ya taɓa sabkowa sai mi gaba وكذبوا واتبعوا أهواءهم
sun وكل ƙaryata أمر مستقر sun ƙaryata wa kaddabu sun ƙaryata wattaba'u ahwa'ahum sun bi son zuciyarsu kawai wasu kafiran sun san annabi da gaske yake kuma sun san abin da aka sabko ma rasulullah gaskiya ne hal Allah ya faɗi sun sani wa fa innahum la yukadzibunak ba kai ba suke karyatawa sun san gaskiya kake amma da ayoyin Allah ne suke jihadi bu su yarda ba suke musu da ayoyin Allah ne kawai bu su yarda ba amma tabbas sun san kai mai gaskiya ne saboda inda zaka gano tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamun a aiko shi ai sun dasa mai wani suna me suke ce mai al'amin amintacce ƙabiloli ne na larabawa gaba ɗaya manya-manyan suka gamu za a ɗora hajarul aswad a gurin shi suka fara rikici har an fara hudda takobi za a buga lokacin da aka sake ginin ka'aba akwai wani dutse a jikin ka'aba wanda ake ce ma hajarul aswad isilin shi dutse ne daga aljanna aka kawo shi aka ɗora shi daga nan ake fara ɗawafi daga nan ake ƙare ɗawafi idan ka zo daga nesa ka ce bismillahi allahu akbar sai ka fara ɗawafi inda kusa kake ka samu shiga sai ka sa kanka ka sumɓance shi Inda- bismillahi allahu akbar sai ka huce ka fara ɗawafi amma matsatsi ke da kwai inda dama inda dama kwarai inda dama Duk lahira ta yi.
saboda yanzu aka ga mutum a bisa kanin mazaje da kyau an tallabo shi kawai yana ta yi a bisa kamar kamar tsuntsu can a sabke shi iso shi da yawa ke da kwai a nan gurin in an matse wani ka gani kai al'amarin mu sai wanda ya je Allah kai mu Allah kai mu ya rabbal alamin amin to wannan dutse daga nan ake farawa daga nan ake sabkewa larabawa kabilolin da aka sake ginin ka'aba kowace kabila daga cikin larabawa sai suke so wai su ne za su dora dutsen wannan a gurin shi na'am wannan dutsen a ce su sarkinsu ya dora shi na'am kenan wata daraja ce sabuwa sai suka fara faɗa sai Allah da ikon shi kamun a aiko annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai suka yi ittifaki akan hujja guda wace hujja ce suka ce to ga wannan hanye duk wanda ya bullo daga nan shi zai mu hukumci kuma shi zai mu shari'a akan wa zai ɗora wannan dutsen a gurin shi kuma kowa ya yarda in mutumin ya bullo yan mu shari'a kowa ya yarda ya yarda da hukuncin da mutumin ya yi la ilaha illallah suka yarda kowa ya amince sai aka sa ido ana tsiman wanda zai bullo daga hanyar wannan sai ga muhammadu sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam masha Allah iya bullowa dukkan su suka ji daɗi mushrikai ne fa suka ce ga amin amintacce gaskiya ne sun yarda da shi ba ƙarya ba yake amintacce ne sai gashi ya kullo da ya zo suka gaya mai abin da ke nan fawada alhajaru fir da'i sai ya hudda bargon shi da yake lulluɓe da shi ya shimfiɗa ya ɗauko dutsen da hannun shi maɗaukaki ya ɗora bisa dutsen sun ma'amara min kulli ra'isin an yamsik bi tarafi kuma ya ce ma kowane shugaba na kowace kabila duk aka kira su ya ce kai kama nan kai kama nan kai kama nan aka kama bargon gaba ɗaya ya ce ku ɗaga Allah aka daga aka daga gindin Ka'aba aka zo daidai gurin inda yake dutsen sai annabi ya dauki dutsen ya dora shi sai suka ji dadi a mun dora shi kaiwa ya dora shi rasulullahi ya dora shi to ayi welcome annabi ya dora ga ka ce kun dora kai dawa kai ka kamo dai ka kamo to kaga tun kamun wannan lokacin amin suke ce mai amintacce sun tabbata lalle lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙarya ba yake da abun nan gaskiya ne fa innahum la yukadzibunaka ba su karyatar da kai amma su kafiran nan bi ayatin lahi yajhadun da ayoyin Allah ne suke jihadi suke muso da ayoyin Allah ne to kaga nan gurin wanda suka bi san zuciyarsu wa kullu amrin mustaqir ka gaya musu dukkan al'amari kowanne a tabbace yake wani al'amari ne in kan alheri kake alherin ka yana nan iya tabbatuwa in kan sharri kake sharrin ka yana nan yana tabbatuwa haka qatada yace malam qatada yace ma'anahu annal khaira waqi'un bi ahli alkhair shi alkhairi zai sabka akan masu alkhairi kana alkhairi to alkhairi zai ta sabka akan ka wa sharru waqi'un bi ahli shar Mm.
haka nan sharri sharri shi ma zai sabka akan masu sharri sharri yana sabka akan masu sharri alkhairi yana sabka akan masu alkhairi sai Allah ya ce me muje ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر na'am حكمة بالغة walakar ja'ahum min al'amba'i ai labari ya zo musu daga kissoshin annabawan da suka huce gaba ɗaya si labari ya zo wanda suka ƙaryata ma'aika ga yanda Allah ya yi da su da iƙabin da Allah ya yi da su ga damalmala su da hallaka su da Ubangiji ya yi da su mafihi musdajar wanda a cikin shi akwai wa'azi mai tsorataswa akan shirka akan ƙaryata annabi domin duk wanda ya ƙaryata annabi guda to kamar ya ƙaryata annabawan ne gaba ɗaya wanda ya karyata annabi guda to ya karyata annabawa ne gaba ɗaya hikimatun baliga Mm.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai hikima wadda take fi hidayati ta'ala liman hadahu wa adallahu liman adalla a cikin cewa wanda ya bace yayi sharri sharrin shi akan shi wanda yayi alkhairi alkhairin shi akan shi akwai hikima wadda take isassa wadda ta kai ko ina saboda Allah yana ce mu qul falillahi alhujjatul baliga ku sani hujja isassa a gurin Allah take subhanahu wataala
ولو شاء لهديكم أجمعين ai da Allah ya so da ya ya shiryi kowa da kowa da Allah ya so da ya shiryi kowa da kowa to wani irin so ne so na Allah iri biyu ne Allah dan ganin sokin shi dan ganin daman shi ya halicci duniya ya halicci aljannu ya halicci mutane ya halicci tsuntsaye da dabbobi kuma ya halicci kahuri kuma ya halicci mumuni هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم shi ne Allah subhanahu wata'ala ya halicce ku daga cikinku akwai kafiri akwai mumuni wannan shi ne irada alkauniya alkadariya irada so na Allah na kaun da ya kaunikin shi duniya gaba daya akan kaddarar shi shi ya so yayi wannan to sai so nashi na biyu shine al-irada al-qadariyya ash-shar'iyya so na kaddara kuma na shari'a a shari'a Allah subhanahu wataala bai yarda ba bayan shi su yi kafirci ولا يرضى لعباده الكفر Allah bai so ba ga bayan shi su kafirta kawai su suka kafirta bancin ya jarabtar da su ya ba su dama na musulun- su musulunta su koma ga Allah suka kafirta don ya tsaida musu hujja don ya ya sa- don kan wani ya ce ga wasu nan Allah ya halicce su ba su yi ba komi ba a ce ba su yi suka ƙi kawai Allah yana azabtar da su a'a dan a kafa musu hujja ko kuma su kahuran dan kasu ce ai ba a ce ba mu yi kuma muka ƙi a'a Allah ya kafa muku hujja Allah ya aiko annabi Muhammad ya baka misalin irin ibada da yake so a rubuce ya baka misalin irin ibada da yake so a aikace an yanke maka hamzari ya kai bawan Allah baka zuwa ka ce ma Allah ban sani ba ban sani ba ba ta aiki a gurin Allah akwai wasu abubuwa da ake ce ma al-ma'lumu fi din bid darura wanda dole ne mai addini ya sanar da su ya sanar ya san da su ya ya karance su wannan abubuwa babu jahilcinsu a gurin Allah abubuwan da dole ne mai addini ya san su kamar sallah dole ne in kana addini ka san sallah ka je ka ce ma Allah kai baka san ba Allah ka- ban san ba ka ce ai sallah kaga ma'lum fi dini bi darura ne kamar azumi ka je ka ce ma Allah Allah ai ni ban san ba ka ce ayi azumi to amma dogon karatu da zakulo mas'ala wadda take mai zurfi dan har ka mutu baka je ba kai wannan wannan Allah bai kama ka amma al-ma'lumu fi din bid darura abinda yake tilas ne duk mai addini ya san shi wannan jahilcin shi ba hujja bane gurin Allah sallah azumi zakka mu'amala mai kyau kyautata ma uwaye biyayya ga uwaye biyayya ga Allah kakkai shirka dukkan wannan abubuwan dole ne mai addini ya san su baka zuwa ka ce ma Allah kai ka jahilce su amma dogon ilimi Allah kanshi ta yayi falaula nafara min kulli ولولا farqatin.
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون in ba don wani nafar ba wani jama'a daga cikin al'umma ana nihin kowace al'umma su tura wasu jama'a su je inda ke da kwai ilimin su karanto ilimin waliyun diro qaumahum idza raja'u idan suka dawo su ma mutanen su wa'azi haka Allah ya ce dan su gano da kyau su koma ga Allah ka gani ba a ce ba kowa sai ya tashi yayi tahi duniya ya nemo masail masu zurfi a'a ma'lum fi din bid darura zaka karanta a inda kake a inda kake amma dogayen mas'ala wasu mas'alolin su ta yi a tu- a tura mutane su je su karanto su zo su karantar da ku haka Allah- Allah ya gaya mana sannan kuma ba sai ilimi ba na addini kadai ko da ilimi ne na abubuwa na zamantakewa na yau da gobe na sana'a yanzu mu ce duk a ce misali duk garin nan babu mahauci to duk garin an yi zunubi Matsala ce za samu.
wa zai ya heɗe ya yanka ya heɗe ya kaza ya kaza wa zai to duk garin an yi zunubi sai an ɗaura mutum ya tahi wani gari ya koyo hawa don ya zo ya ma mutane aiki Mahauta Allah saka musu da Allah saka musu da alkhairi Wallahi.
ko kuma a ce duk garin babu makeri mai kira tukunya mai kira kasarori mai kira mai Ka gani?
kira to duk garin an yi zunubi Masha Allah.
a ce duk garin babu makerin da zai kera haiwa ya kera sungumi An tabariya.
anan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya a lokacin abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana lokaci yayi kuma yau in Allah ya yarda mun rufe karatu a cikin Ramadan sai Ramadan na baɗe in Allah ya kai mu Allah kai mu Allah kai mu da imani ya yau daga yau ake fara tahajjudi sai bayan Ramadan amma kowa ya sani duk talata insha Allah ana karatun wannan tafsiri a cikin masallaci a nan sabilul huda duk talata tsakanin magarba da lisha kenan za a ci gaba da karatu Allah sa mu yi dan Allah ya ban sallah sai bayan sallah sai bayan sallah insha Allah Wata guda.
za a yi hutu zuwa sati biyu ko sati uku Allahu alam Wata guda.
za a faɗi dai za a faɗi an fara karatu sai kowa ya tafi insha Allah magana ta karshe ina motsa mutane wannan kwanan guda goma a tashi da ibada gaskiya gaskiya a dage a tada yara a tada mata a koma da roƙon Allah subhanahu wataala ومن Allah ya karbi الليل ibada فتهجد به نافلة لك na'am عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
tatajafa junubuhum تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون qum al-layla illa qalila يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا na'am نصفه أو انقص منه نعم.
قليلا أو زد عليه ورتل إيه.
القرآن ترتيلا كانوا قليلا من الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسهار وبالأسهار هم هم يستغفرون يستغفرون abinda muka yi daidai Allah ba mu lada Allah ya Allah muna roƙonka dan girman zatin ka dan iyawarka Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka diyauta wuyayenmu daga shiga cikin wuta a wannan dare na Ramadan ya Allah ka gwada mana lailatul qadar ya Allah ka amshi ibadan mu a cikin lailatul qadar ka ba mu ikon yi ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka sauko mana zaman lafiya a ƙasarmu Amin.
masu taimaka ma addinin ka Allah ka lullumka musu dukiyarsu Amin.
masu neman aure Allah ka ba su daidai da su Amin.
masu neman iya Allah ka ba su na kirki Amin.
masu neman aiki Allah ka yassara musu Amin.
bi rahmatika ya arhamar rahimin Amin.
rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma Amin.
innaka antal wahhab Amin.
rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Amin.
rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina Amin.
wa tawaffana ma'al abrar Amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب العالمين اللهم آمين